بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin ranar juma'a sha hudu ga watan rabi'un al'awwal shekara ta 1445 bayan hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala'ari wa sallama wanda ya dace da lissafin 29 ga watan satumba shekarar miladiya ta 2023 wannan shine darasi na 207 cikin jirgin darussa da muka musu lamba a wannan aji namu na fasli shekhi albani lil usul a inda muke karatuttuka daga littafai daban-daban na ulumul ala a yau kamar da muka saba za mu karatu farko daga littafin ulumul qur'anil karim wallafar professor nuruddin aitir Allah ubangiji ya gafarta masa in ba manta ba yana mana tattaunawa akan ilmomin tafsirin alqur'ani mai girma da nau'o'in littattafai da manazarta da ake dogara da su wajen fassara littattafan ayoyin alkur'ani mai girma da surorinsa yana mana zance akan nau'i da ya kiraye shi da suna a tafsirul ishari ya bayyana mana ƙa'idojinsa da sharuɗansa za mu tashi daga daidai shafi na ɗari inda yake cewa wa kan zahara hadithan ba'adu al'ad'iya wa raha ya tala'abu bil ƙur'an ya ce daga baya-bayan nan an samu wasu masu ‘yan taka haye waɗanda ba malamai ba ne waɗanda suka wayi gari suna wasa da alƙur'ani hatta ta wasala ila ma'anin musaffahatin ya stahayi min ha musaffatin ya ce har suka kai ga wasu ma'anoni waɗanda suke abun kunya wanda suke na safihanci yastahayi minha ko yustahya minha ana ana jin kunyin su fakashafa ulama'u dakhalahu wa hadharu minhu sai malamai suka tona asirin barnarsa suka kuma yi tankiya da tsoratarwa akan wannan barnar wa qala ba'dhum fil ayati al khatimati li surati al ankabut wani daga cikin irin waɗannan 'yan kalakato yazo yana fassara aya ta ƙarshe a cikin ankabut fadin Allah wa inna Allah la ma'al muhsinin lalle Allah haƙiƙa yana tare da masu kyautatawa shine ma'anar la ma'a allamu liqasam wa ma'a wattakin ma'iya sai shi wannan kala katu yace la ma'a fi'ili ne na allama'an haske ai adaa al muhsinin Allah ya haskaka mu'minai wa inna ma hiya lamu tawkid wannan lamun ta tawkidi ce take da rantsuwa ومع الظرفية فانظر أن ذهب عن النص yace kalle kaga yadda yayi nisa daga ma'anar ayata alqur'ani sai malam yace min ahammi kutubi tafsir al-ishari ga wasu daga cikin littattafan a tafsir al-ishari wanda suke muhimmai na farkon su akwai tafsir al-qur'an al-azim lit-tustari akwai littafin tafsir tustari waye at-tustari huwa abu muhammad Sahal ibn Abdullahi ibn Yunusa at-Tustari Sahal ibn Abdullahi at-Tustari wanda za yi tunawa mun yi karatu a kansa a cikin al-Istiqama wani ne cikin sufaye wanda yake da ainihin wato nisa a cikin ilimi da kuma karamomi irin nasu na na Abu Dalu mutumin kasar Iran Tustar har yanzu garin yana kasar Iran an ana Tustar din ta'aribi ne na lafazin shushtar wanda kuma yanzu a ƙasar Iran sun kuma suna kiran garin da wannan sunan na asali shushtar sunan garin kenan babban gari ne cikin biranensu wannan Sali ibn Abdullahi Tustari ana aka haife shi al-Maulud wal Maulud bi Tustar bi Tustar a sanata 200 an haife shi a Tustar shekara 200 wa kana min kibaril ulama ila arifina wa ahli al-wara'i wal karamat ya daga cikin masana masu takarantar da kuma karama aqama bil basrati wa tufiya biha sanata 73 wa 200 ya rasu a garin basra shekara ta 273 bayan hijirar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam wa tafsiruhu hadha juz'un wahid bala yace wannan tafsirin nasa juz'i ne guda daya littafi ne juz'i guda daya ah yadhharu annahu qit'atun min majmu'atin yana bayyana cewa wato littafin wani yanki ne na wani tarin takaddu ukhidat min kalamihi da aka tsaro daga maganganunsa wa najiduhu fil jumla mutamashiyan ma'a ash-shurut as-sabiqa yace muna ganin ya dace da ababen da aka fara na sharuɗan a tafsir ishari wa annahu yu'na bi tazkiyatin nufus kuma littafin yana bada muhimmanci wajen tsarkake zakata wa tathhirul qulub wa tahalli bil fada'il da yi wa mutane ƙoƙarin yin kwalliya da falaloli na halayen kirki mai mai dudu alaihi Qur'an bi tariqil ibarati aw al-ishara wanda Qur'ani nuna ko kai tsaye ko da ishara a kamar da muka ambata wannan malami cikin al-arifuna ne cikin sufaye ne irin nada wanda suka damu da gyaran zuciya da wato ayyuka na alkhairi da gujewa barna ba tare da sun kafa kungiyoyi na ilhaji ko na bid'a ko sun yi wa Allah ƙarya ko sun yi wa manzala sallallahu alaihi wasallama shan kai ko makamantansu ba ba irin waɗannan ba ne garinsu game da muka ambata har yanzu yana cikin ƙasar iran ne in za a iya tunawa a karatunmu na alistakama ko an yi wani tattaunawa game da lokacin da aka buɗe wata ƙasa a zamanin sayyidina umar shekara ta sha bakwai bayan hijira wasu cikin sahabbai da sojojin musulunci suka kai farmaki aka tarar da wani wata gawa wanda ake cewa ta annabi ko wani wali da ake cewa daniyal wadda tsawon shekaru tana nan lahiya lau akan gado ma take a kwance mutanen garin suna tabarruki da ita wanda har aka tambayi tabi inda ya ba da labari yace da rana suka tona kaburbura wajen guda 30 sai da daddare suka zo suka rufe gawa a cikin ɗaya daga cikin kaburburan suka mai da kaburburan gaba ɗaya don ka gane kabarin shi ina jin wasu za su iya tunawa to a garin ne aka yi wannan abu wani wali ne cikin waliye cikin sahabban annabi isa wanda ya rasu kuma ba a birne shi ba kuma gawa ba ta lalace ba aka bar shi a ɗaki ana shiga ana ana ana tabarruki da shi to saboda kasancewa irin wannan maguzanci ne waɗannan sahabbai suka ɗau mataki akan akan wannan barna malai sake cewa min amfilati zalika qawluhu daga cikin misalan irin tafsirin da yayi akwai inda yake cewa littafin an buga shi a cikin mujalladi ɗaya haka da ta hakikin wani mutumin misra muhammad basil basil uyun shine takikin sa a cikin suratul safat fadin Allah wa fadainahu bi dhibhin azim sai Allah yace kuma sai muka muka fanshi Isma'ila da wani abin yanka mai girma a cikin kissar mafarki Annabi Ibrahim da umarin da Allah ya bashi ne yanka ɗansa da tarihin fara wallahi yako to shi da yazo wannan waje sai yake cewa Ibrahim alayhi salatu wassalam lamma ahabba waladahu bi tab'il bashariyya sayyidina ibrahim alaihi salam ya kasance yana kaunar ɗansa kauna matsananciya bisa ɗabi'ar ɗan adam ta kauna musamman mutumin da ya shekaru da yawa sai Allah ya bashi haihuwar ƙananan yara zaka ga suna suna son yara sosai ko da wanda ya dade bai haihu ba zaka ga yana da son yara so mai yawa to sai ya zama yanzu shi a matsayin shi na Khalilur Rahman kaman ya gwama wasu manya-manyan kauna guda biyu a zuciyarsa da kaunar Allah da kuma ƙaunar wani bawa to ba a so kuma ya zama kana wa wani bawa irin wannan ƙauna mai girma haka ta shiga cikin zuciyarka musamman idan kai babba ne a babi na ƙaunar Allah haka suke fassara wannan ibn qayyim ya yi wannan magana kwatankwacin ta shi ma a wani cikin littafansa to yi anan ne tadarakahu Allah tadarakahu min Allah fadluhu wa ismatuhu hatta amarahu bi gabi shine sai Allah ya mishi mudaraka wato ya dawo da hankalinsa ya dawo da shi cikin hayyacinsa cewa wannan kaunar da yake ma yaron nan tana nema ta shallake haddin shari'a saboda ka sai aka ce yanka yaron ba wai dan an ubarce shi ana so yanka yaron ba dan a jarabce shi a ga ya zai in lam yakun al muradu minhu tahsilu dhabh ba ana so ya yankan bane wa inna ma kana al maqsudu tahsilu sirri min hubbi ghayrihi bi ablagh al asbab wato a nuna mishi abin da ke cikin kaunar waninsa da ta hanyar a nuna mashi cewa ƙaunar wani Allah bai kamata ta kai wannan matakin ba sai aka nuna mai haka ta hanya mafi girma shine a ce yanka abin ƙaunar nasa falamma khalasa sirra lahu wa raja'a an adati tabi'i fadahu bi dhibhin azim yayin da ya tsarkake ƙaunar ga Allah ya kuma yi azamar ya aikata abin da aka umarce shi saboda ƙaunar Allah sai Allah ya fanshi wannan ya fanshe shi shi da ɗan nasa da abin yanka mai girma ga wannan misali ne wanda yake babu wani barna a cikinsa tafsiri ne wanda ke ƙoƙarin fitar da wata latifa da ke cikin aya na biyu akwai tafsirin latiful isharat na al-qushari abul qasim al-qushari wannan ma zamu iya tunawa a karatunmu na al-istiqama ibnu taymiya zaka iya cewa za a iya cire juz'i guda daga cikin littafin al-istiqama wanda duka mai da zance ne ga abul qasim al-qushari akan zattutukan shi game da kida game da gyaran zuciya game da shiga halara abubuwa da dama na sufaye wanda ibn taymiya ya mai da martani ko yayi warwara da zance da dajiya akan maganganun abul qasim al-qushayri daga cikin dafin sa ar-risalatu al-qushayriya wanda yana nan ana buga shi a cikin mujalladi na biyu shi ma wani sufi ne irin sufaye na da waɗanda su ma duk da ƙoƙarin su na wanzuwa akan tafarki mai kyau sun samu wasu kurakure da zallat amma ba irin waɗannan sufaye ne na ƙarshen zamani waɗanda ɓarnarsu take a fili bayyananniya ba abul qasim al-qushayri sunan shi abdul karim ibnu awazin al-qushayri zainul islami an haife shi shekara ta 376 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama malam yace huwa arabiyyun nasabi min qabilati qushayr balarabe ne sunan kabilar su qushayr wa kana allamatan fi ulumi asri gogaggen malami ne a duk ilmomin zamaninsa wa tawajjaha ba'da itqaniha إلى التصرف بتتلمذه على أبي علي الحسن الدقاق bayan kuma ya gama ilmomi sai ya koma yayi kware a sufanci ya zama dalibin wani wani sufi mai suna Abu Ali Al-Hasan ibn Ali ibn Muhammad An-Naisaburi wanda aka fi da suna Abu Ali Ad-Daqqaq wa kana Ad-Daqqaq imama asrihi a Daqqaq ya kasance limami ne a zamanin shi farihan bil ilmi wanda ya tumbatsa ilimi ya koshi junaidiyal tariqa sannan kuma yana daga cikin masu bin tariqar junaidi ɗaya daga cikin sufaye mashahure a wancan zamanin fa jama'at qushairiyu al-ulum al-aqliyata wan naqliyata was sufiya saboda al-qushairi sai zama ya tattara ilmomi mabambanta ilmomi wanda suke na naqal qur'ani da hadisi ilmomi wanda suke na aqal irin su nahwu da sarfu da falsafa da makamantansu da ilmomi na sufiya da ya tattara su kuma baya ga haka ya zama sirikin shi wancan addaqaq saboda ya auri wata diyarsa mai suna Fatima wallafa kutuban kathira ya rubuce rubuce wa kana lahu karamatun zahira kuma ya da karamomi utufiya sanata 40 65 wa 400 lil hijra ya rasu shekara ta 465 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam ويمتاز هذا التفسير بأنه تفسير إشاري كامل للقرآن الكريم wannan tafsirin nasa shi cikakken tafsiri ne ba irin wancan ne wanda yake ba a cika shi ba ba a yi wa ƙwar'ani gaba ɗaya ba shi ko wannan nashi cikakke ne shi ma an buga shi a cikin mujalladi uku da taƙiƙin wani mutum mai suna ibrahim albaisuni mutumin ƙasar suriya an buga shi a cikin mujalladai guda uku manya-manya ya ce wa anna sahibahu sara ala khuttatin wadiha bayyanaha fi matla'i kitabi kuma marubucin littafin ya bayyana salar rubutunsa a farkon littafin wahiyya khuttatun tatamasha ma'a shurutit tafsir al-ishari kuma plan din nasa ko methodology sa ya gudana a bisa tsarin da aka ambata wa ayanan kathiratun kathiratan ma'a tafsir al-zahiri nafsi wani lokaci ma yana tafiya tare tafsiri na zahiri huwa matbu'un fi thalathati mujalladatin kibar wa min amsati zalika daga cikin misalan shi fassarar da yawa qauluhu ta'ala إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين لما مغنى عن نبي إبراهيم أتكي سورة البقرة الله يكتب من يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفيها نفسه ولقد استفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم الله يكتب duk wanda ya kyamaci addinin Annabi Ibrahim to wannan ya wawantar da kansa hakika inji Allah mu mun zaba Annabi Ibrahim a duniyar nan mun girmama shi kuma a lahira zai fito a cikin sahun bayinmu na gari sai Allah ya ce idkallahu rabbuhu aslim ka ambata musu yayin da Allah ya ce masa ubangijin annabi ibrahim ya ce masa aslim ka miƙa wuya ga Allah qala aslamtu li rabbil alamin yace na miƙa wuya ga Allah ubangiji madaukakin sarki ubangijin talikai sai kushari yake cewa al-islam da aka ce mushi aslim ma'anan shi huwa al-ikhlas ana nufin ya tsantsance addini ga Allah wa huwa al-istislam shi kuma al-ikhlas shine miƙa wuya ga komai da Allah ya ce ai wa haqiqatuhu al-khuruj an ahwali al-bashariyyah bil kulliyya yace kuma asalin haƙiƙanin wannan islam din da aka ambata aka ce mishi aslim shine bawa ya fita daga irin ɗabi'a ta ɗan adam min munaza'atin na jayayya tsakanin zuciya da ruhi da gaskiya da ƙarya da mai kyau da mara kyau da ɗan adam ke samun shi akai akan haka munaza'atil ikhtiyarati wa mu'aradatin nafs qala aslamtu lirabbil alamin ay qabaltu al-amra bis-sam'i wa ta'a umarnin da aka mini na fuskance shi da ji da biyayya wa'ata wa'ata qantul hukuma ala hasabil istita'ala istita'a kuma na rungumu wannan hukunci a bisa iya iyawata walam yudakhir shay'an min malihi wa badanihi wa waladihi bai taskace wani abu ga kansa da dukiyarsa ko jikinsa ko ɗansa ba dukkaninsu ya miƙa su ga Allah wa hina umira bi dhabhi waladi qasada dhabaha yayin da aka ce ya yanka ɗansa bai wani kokonto ba yayi nufin ya yanka din wa hina qala lahu khallihi min al-asl amila ma umira bihi yayin da aka ce mushi a a yana kallahu yayin da aka ce mushi khallihi min al-asl ka cire shi daga cikin abin nan bauta amila ma umira bihi sai aikata abin da aka umurce shi da shi falam yakul lahu fil halatayn ikhtiyarun wala tadbir a cikin dukan yanayin guda biyu bai da wani zabi ba abin da yana shi yace yuqalu inna qawluhu aslamtu laisa bi da'awa min kibali cewa da yi aslamtu ba kururuwa ce da gare shi ba wala anna haqiqatul islam inma huwa tabarri min al-hawl wal quwwa domin tsantsan musulunci shine ka rabu da karfinka ko da baraka ka rike abin da Allah ya ce yi fa idza qala aslamtu fa ka'annahu qala aqimni fi ma kallaftani kamar yana cewa ne ya Allah ka tsaida ni akan abin da ka daura mini wa haqqiq minni ma bihi amartani kuma ka sa na iya kaiwa ga abin da ka umarce ni fa huwa ahala al'amra alayhi ya mai da al'amarinsa ga Allah la li izhari ma'anan aw damani shay'in min qibali nafsi ba dan ya nuna ya iya ko zai ko zai wani abu da kansa ba wa yuqalu kuma ana cewa amarahu bi an yasta'thira bi mutalabatil qudra fa inna man halla fil khullati mahallahu yahillu bihi la muhalata ma halla bihi ya Allah ya zaɓe shi ya bashi wannan ƙudura ta bin addini cikakke saboda wanda duk ƙauna Allah ta hau kansa ina ta hau Nabi Ibrahim to Allah zai bashi dama ya iya biyayya Allah a bisa wannan mataki shi sa da shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suke kan gaba wajen biyayya Allah ila akhir ma zakarahu min fawaid qayyim wa inda qawlihi azza wa jalla jalla dhikruhu هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب الله يتي هذا ذكر wannan ambato ne wa inna lil muttaqina la husna ma'ab kuma wallahi masu jin tsoron Allah suna da kyakkyawan makoma jannati adnin aljannatakun adnu mufattahatan lahumul abwab wanda kofofin aljannan abu da suke gare su ya ƙunar ƙushari sai yake cewa ai hadar ƙura'anu fihi zikiru ma kana wannan ƙura'ani a cikin shi akwai ambatan abin da ya gabata wa zikirul anbiya'i da ambatan annabawa wal qasas da labarai au qala ko kuma au yuqalu ko kuma ce innahu sharaful laka zikir din wato shine daraja gare ka ya annahu mujizatun tadullu ala sidqika saboda mujiza take nuna gaskiyarka wa inna lil ladina yattaquna ma'asi la husnan al-munqalab kuma lalle waɗanda suke guje masabo suna da kyakkyawan makoma jannatu adnin mufattatan lahumul abwab ay idza ja'uha idan suka zo aljanna la yalhaquhum dhullul hijab babu wani shamaki da zasu gani wala kulfatul isti'dan ba za su sha wahala kwankwasawa ba tastaqbiluhumul mala'ikatu bitarhab wat tabjil za a tarbe su da yi musu lale da maraba da girmamawa muttaki'ina fiha ala ara'ikihim za su kishingida akan karbunsu yad'una fiha bi fakihatin kathiratin wa sharabin ala ma yashtahun za su ta kira ana kawo musu abin sha da da dan itace mai yawa iya san ransu wa indahum hurun ain kuma ga matan nan wato katangaggu qasiratu tarfi masu keɓance ganinsu an gairi a zuwa jihinna babu wanda ke ganin sai mazajensu a turabun tsarakun juna liddafin wato tsararraki mustawayatun fil husni wal jamali wa shakal wanda suke da kama iri guda wajen kyau wajen tsarin jiki da wajen ginin a surarsu ya gama da bayani akan wannan nau'i na tafsiri idan ya zo a gaba zai mana magana akan a tafsirul fiqh wannan tafsiri na da ya magana anan kamar da muka ambata a baya galibi zaka ga sufaye ne suke amfani da shi zaka ga bai da rawaj a abin nan a wajen amawa yafi rawaji a gun sufaye duk da yake daga baya sun shigar da abubuwa munana iri daban-daban a cikin su shi yasa malamai a wannan zamanin suke so ayi taka tsantsan game da mu'amalanta irin wannan tafsirai har sai wanda yake kafa shi ta kafu sosai kuma ya fahimci addini ya fahimci alkurani to babu laifi ya isti'ana da waɗannan da tattafai wajen karantarwa ko neman wasu fa'idoji wallahu ta'ala ala za mu tsallaka zuwa al'ibaru fi khabari man gabar na al'imamu al-hafid shamsuddin zahabi rahmatullahi alaihi za mu tashi daga inda malai yake cewa sanata tis'in wa tis'ina wa mi'atain tarihin shekara ta 299 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ƙarshen ƙarni na uku kenan malam yace fiha qubidal qabadal muqtadiru ala al wazir ibn al furati wa nuhibat daruhu wa waqa al nahab wal khabatatu bi bagdad fi bagdad a wannan shekara al muqtadir wannan sarki da aka nada dan yaron dan shekara 13 da ake a zamanin sa yanzu to wannan shekara ta 299 yasa aka kama babban minista mai suna al wazir ibn al furat wato Ali ibn Muhammad ibn Musa al-Aqili wanda aka san da suna Ibn al-Furat wanda wani waziri ne mutumin kirki mai kyauta mai taimakon talakawa kuma ƙwararre akan sanin harkar lissafi duk da yake zamu zo mu ji daga baya ya samu matsala ya zama azzalimi yayi mugunta iri daban-daban lokacin da shi da wani ɗansa mai suna al-Muhassin suka yi ta zalunci a tarihin shekara ta ɗari uku da goma sha biyu shekarar da aka aka kashe su a wannan karan wannan sarki sa aka kama shi kuma aka yi wa nuhibat daru aka yi wawasu aka kwashi ganima a gidan shi irin da ake fasa gidajen masu kudi a kwashi ganima din ko gidajen yan siyasa ba sabon abu bane wa qan nahab wal khabtatu fi bagdad bayan an je gidan shi din ma yan iskan gari da masu kwasan ganima sun yi sace-sace sun yi wannan ya balla kujera wannan ya dauki AC wannan ya dauke wannan ya kama doki ya gudu da shi suka yi ta abin da za su yi ko kuma sai suka shiga gari kawai suka fara fasa shagunan mutane ba sa ba abu bane suka fasa shaguna suka yi sace-sace suka yi sare-sare aka yi tabarna wuni guda wa fiha tufiya shekhu ne sabo abu amrin al-khaffaf hakanan babban malamin kasar ne sabo wani daga cikin malaman al-imamul hakim mai suna abu amrin al-khaffaf shi ma a wannan shekara ya rasu sunan shi ahmad ibn nasr zaka ji hakim na yawan riwaya daga ahmad ibn nasr az-zahi ahmad ibn nasr ibn ibrahim an-naisaburi babban malami ne al-hafiz sami'a ishaq ibn rawiya wa jama'a ya ji karatu a gun ishaq dan rawiya da wasu mutane irin su abu quraib irin su hannad ibn sari duk malaman sa qala ad-dubai kunna naqulu innahu yafi bi mudhakarati 300 alf hadis mun kasance muna cewa wannan mutumin yana iya yin muraja'an hadisi 300 a dare daya wa qala ibn khuzaima yawma wafatihi lam yakun bi khurasana ahfadha lil hadis minhu ranar da ya mutu babu wanda ya kai shi sanin ilimin hadisi a kasar khurasana suna mushi lakabi da zainul ashraf eh zabi yake cewa nala ri'asatad dunya waddin ya samu jagoranci a cikin ilimi ya samu jagoranci a harkar duniya ana girmama shi sosai Allah ya bashi wadata wa kana yahya al-anbari yaqulu lamma kabira abu amrin yayin da abu amrin al-khaffaf shekaru suka kama shi waya isa min al-walad amma kuma Allah bai bashi haihuwa yayi aure ya saki ya sake yin aure ya sake yin aure ba haihuwa gashi ya tara dukiya mai yawa cire rai daga yiwa zai samu ɗa malam ya ce ta saddaka bi amwalin yuqalu inna qimataha 50 alfa dinar sai sadaka da dukiya mai yawa sama da dinari 50 wannan ba karamin kudi bane fa yanzu in kai converting din su da irin abinda aka sani na na na na na, na rate na na na, na abin nan na na exchange rate ba karamin kudi bane dinari 50 Uh, al-imamu al-zahabi a cikin sura al-amin nubala da yake tarihinsa yana cike ba da labarin cewa ɗaliban shi su al-imamu al-hakim sun ba da labarin cewa dukiya ce yayi kasuwanci yayi dillanci yana dillancin filaye da gidaje Allah ya bashi wadata gashi yana sadaka yana kyauta amma Allah bai bashi haihuwa ba to dai ga babu wanda zai gaje shi sai sadaka da ita kawai gaba da kuma ya kasance a hakan bai shiga sahun yan duniya ya ce bari ya more a ga canjin rayuwa daga irin rayuwar ustazai ko malamai a tare da shi yana nan da irin kayan ustazai fakirai ko mun gani ba irin yadda misali yanzu mutane suke da zarar mutum ya samu kuɗi yanzu ko mun imanin shi sai an gane a astara shi sai an gane a mu'amalarsa a irin gidansa a irin abun hawan shi kuma zai kawo duka abin da zai barrara wa kanshi cewa haka daidai ne to amma shi bai canza ba hasali ma ya kasance yana yin azumi babu hutu fiye da shekara talatin da biyar haka suka ce wa kana yasrudu sauma li akthara min 60 wa 30 sanatan to anan ma sai da zahabi yake cewa laitahu aftara wa sama ina ma da a ce ya dinga yi yana shan ruwa yace fa wallahi na rantse da Allah ma khafiya alaihi nahyu annabi sallallahu alaihi wasallam na san bai san cewa annabi bai sa ce bai san annabi ya hana ba sai da zahabi ya nuna cewa ma wannan ba daidai bane amma almuhim ya kasance yana da yana da ɗabi'a irin ta talakawa ustazai almajirai fakirai ai kaga a bisa ɗabi'a za a yi tsammanin cewa wanda zai dinga yin wannan azumin shine wanda bai samu abinci ko zai ce bari ya wuce da azumi a tajirai ba su kai wannan azumin na talakawa ba Allah da yake ya samu dace wa fi hal hafizu abul husaini muhammad ibn hamid ibn sari khali walad sari akwai waladus sari almarwazi wani wani cikin shi ma sufaye to wannan babban sa ne ko ammin sa kenan sorry khalin sa dan uwan mahaifiyarsa haddasa an abi hafs al-fallas wa tabaqati shi ma wannan shekara ya rasu wa fiya abul hasan muhammad ibn ahmad ibn kaisan al-baghdadi an-nahwi akwai ibn kaisan malamin nahwu duk da yake su biyu ne akwai akwai abu muhammad al-hasan ibn muhammad ibn kaisan shi malamin nahwu wannan za mu zo mu ji shi a gaba shi rasuwarsa shekara ta ɗari uku ne da hamsin da takwas ko kuma wannan da ya fi shahara shi ne ibnu kaisan za ku tuna mun yi labarinsa a cikin karatukan da muka yi game da tarihin nahu to ibnu kaisan al-baghdadi a wannan shekarar shi ma ya rasu sunan shi muhammad ibnu ahmad a sahibu tasani fil qira'ati wal gharib wan nahwi ya da tafi akan qira'at da ilmul gharib garibul lugha kenan da kuma nahwu wa kana abubakar ibn mujahid yu'azzimuhu wa yatrihi yana girmama shi yana yaban sa ya kulu yana cewa huwa an hamina shekhaini yafi malaman nan guda biyu ilimin nahwu ya'ani sa'alaban wal mubarrid su yake nufi da ash-shekhaini tufiya fi dhil qa'adati ya rasu a watan bawan sallah ko watan dhil qa'ada watan dake kusa da karshen shekara wa fiya muhammad ibn yazid ibn muhammad ibn abd samad al-muhaddith abu al-hasani rawa an safwan ibn salih wa tabaqatihi wa kana saduqan zabi yace wa qa'alana juz'un min hadithihi ko kuma Muhammad ibn Yazid ibn Muhammad ibn Abdus Samad wanda shi kuma ana mishi alkunya da Abul Hasan yayi riwaya daga Safwan ibn Salih da sauyinsa malami ne mai gaskiya zabi yace akwai hadisansa da muka samu mun karanta juz'i na hadisin shi sanata 300 sai kuma aka shiga farkon shekara ta 300 wato farkon karni na hudu kenan wafiya tufiya sahibul andalus a wannan shekara sarkin andalus ya rasu abu muhammad abdullahi ibn muhammad ibn abdurrahman ibn al-hakami ibn hisham ibn abdurrahman ibn muawiyah al-umawi al-marwani sunan sarkin kenan abu muhammad abdullahi dan muhammad muhammad dan abdurrahman abdurrahman dan al-hakam ibn hisham shi kuma dan abdurrahman ad-dakhil wanda ya shiga andalus ya kafa wannan gwamnati fi rabi'in al-akhir ya rauta a rabi'ul akhir wa kanat dawlatuhu 25 sana yayi yayi mulki shekara 25 ya fara sarauta tun shekara ta 275 ya rasu shekara ta 300 waliya ba'da akhihi al-munzir fi sanati 75 ya shugabanci kasar andalus bayan dan uwansa al-munzir ibnu muhammad ibn abdurrahman wanda a shekara ta 275 din kenan wa kana shi wannan sarki ya kasance za salahin mai nagarta ne wa ibadatin da bautar Allah wa adilin da adalci a cikin hukunci wa jihadin da kuma jihadi yaltazimu salawati fil jami ko da yaushe da shi ake sallah a masallaci walahu ghazawatun kibar yayi manya manyan yaƙe yaƙe ashharuha mafi girman yaƙe yaƙen da yayi ghazwatu ibn habsun akwai dan ta'adda wanda jikan kiristoci ne mutanen ƙasar andalus yace ya musulunta amma kuma ya zama dan tawaye shine ibn habsun mun taba ambata a baya mutanen Andalus suna da ɗabi'ar sanya wannan wawun da nunun a sunayensu ibnu zaidun ibnu hafsun ibnu abdus ibnu kaza haka zaka ji sunayensu ibnu khamsun zaidun sab'un amrun to al'adar su ce kamar yadda ko mu ma a nan kasashen zaka ga akwai suna da iri ɗaya ne amma bambancin da ake furta shi a wani gari ya mata da wani gari gwargwadon irin al'adar mutanen garin in ka ji an ce bubakar an cire alif ɗin an cire alif na farko bubakar to mutanen sakwata ne suke wani in ka ji kuma bakari to galibi kuma yan north east ne kuma da same suna ne su wasu cire abu su ce bakari mutanen azare har zuwa gombe har zuwa makamantarsu in ka ji kuma audu audu to kano kenan ko yan biri kuma su ce abdallah irin 'yan kaduna da 'yan abuja su ne masu cewa abdallah kowa da irin salon harshensu ko to haka su kuma suke cewa ibn hafsun daga hafs wannan ibn hafsun amr ibn hafsun wanda sai a shekara ta 306 aka samu damar kashe shi bayan mutuwan bashi wannan sarkin sannan su jama'a tashi ba a warga za su ba sai shekara ta 317 za mu zo mu ji a gaba insha Allah ya fara tawaye tun shekara ta 267 a zamanin Muhammad ibn Abdurrahman wato kakan shi wannan sarkin kenan ya ba mata baban shi wannan sarkin ya ba sarakuna Andalus wahala ba ai kadan ba sun sha wahala a hannun shi hatsabibi ne ya tare shedanu ko masu yawa suna tada fitina da tada zaune tsaye wa qad nazala hisna bila fi 30000 shi wannan ibn Hafsun ya riga ya kai farmaki ga wani kastil shine hisin wato gari ko anguwa alƙarya take da katanga haka suke ga ruwan su da duka suna da katanga wanda ba a iya shigowa shi ake cewa kastil har yanzu akwai su da yawa a cikin wato al-ma'alimul athariya na kasar Spain wuraren da ake zuwa ziyara irin wannan kastil din suna wanda musulmai suka rayu a cikin su shekara 700 da suka wuce wannan yana nan har yanzu a kusa da birnin Kurtuba kamar kilomita 20 ko makamancin haka a gefen garin Cordoba so akwai ragowarsa wannan hisin din wasu al'umma ne daga cikin qahataniyun suke zaune a wajen ana ce mishi hisnu bila kakansu shine bila ibnu amr al-qahatani wannan dan ta'addan ya kai musu farmaki ya kwace garin saboda haka sai sarkin nan fakharaja abdullahi min qurtuba fi arba'ati ashara alfan sai Abdullahi ya fita kaji shi ta kadarin yana da sojoji 30,000 shi kuma wannan sarki ya fita a cikin sojoji 14,000 faltaqaya suka yi karun batta fan kasar ibn hafsun aka karya sojojin ibn hafsun wata bi'ahu Abdullahi ya saru wa yaqtu ya bi sawun shi yana ta kama abin nan fursunonin yaki yana kashe na kashewa hatta lam yanju minhum ahad ba wanda ya tsira wa kana ibn hafsun min al-khawarij ɗan boko haram ƙoliyar andalusa ba'adahu hafiduhu shi abu muhammad abdullahi bin muhammad almarwani bayan mutuwarsa ɗin nan ɗansa mai suna anna jikansa amin hafid mai suna annasiru lidinin lahi abdurrahman bin muhammad bin abdurrahman shi ne ya ɗauki ragamar sarauta fabaƙe fil imrati hamsina ama shi ci gaba da sarauta shekara hamsin bayan wannan kaka na shi wafiha abu abu abu al-hasan ali ibn sa'd al-askari al-hafiz al-imam abu al-hasan al-askari shi ma wannan shekara ya rasu ahadu arkan al-hadith ɗaya daga cikin rukunin ilimin hadisi رواه محمد بن بشار وطبقته وتوفي بخراسان وفيها محمد بن أحمد بن جعفر الوعكي الوعك الوعك الوكي الوكيئي عفوا الوكيعي طالب وكيو ne ake ce masa alwaki alkufi abul ala'i az-zuhri bi misr ya rasu a kasar misra an 69 sana ya rasu a lokacin shekarar 96 روى عن علي بن المديني وجماعة ووثق بن يونس وفيها محمد بن الحسن بن سماعة الحضرمي الكوفي سيكما مالا محمد ابن سماعة ابن الحسن بن سماعة وني وني ضعيف مالمي يتشي يا ورسفي جماد الأولى ومحمد بن جعفر القتات الكوفي أبو عمر سر su shekara guda shi da Muhammad ibn Ja'far al-Qattat wanda yake cewa Abu Umar Al-Kufi fi Jumadal Ula aidan wata guda suka rasu rawaya kilahuma dukkanin suna da riwaya ala ba'athin fihima an Abi Nu'aym malamin su Abu Nu'aym suna da riwaya daga shi kuma dukkan su masu rauni kuma sun mutu a lokaci guda Allah ya gafarta musu wa fiha Muhammad ibn Ja'far ar-Rabi'i al-Baghdadi Abu Bakr ar-Rabi'i daga cikin malaman Imam nasai ne wannan Imam An-Nasa'i yana riwaya daga shi an bi san da shi da suna Ibn al-Imam al-Ma'ruf ibn al-Imam fi akhir sana ya rasu a ƙarshen shekara ranar babbar sallah ya rasu bi dimyat a garin dimyat ƙasar misra wa huwa fi asharil mi'a yana cikin goma ta goma wato goma da za a shiga ɗari ya wuce sayin kenan rawani isma'il ibn abi uwaisin wa ahmad ibn yunus na daga cikin malaman sa wa fi abul hasani musarrad ibn qatan an-naysaburi sai kuma abul hasan an-naysaburi musarrad ibn qatan rawa an jaddihi li ummihi bishr ibn al-hakam ya da riwaya da baban mahaifiyarsa Bishr ibn al-Hakam wa tabaqatihi da sawoyinsa bi Khurasan wal Iraq qala al-Hakim kana muzani ya asri shine kaman muzani a zamanin sa muzani wannan babban dalibin Imam Ash-Shafi'i din wal muqaddam fi dhuhri wal wara'i kuma jagaba ne a harkar zuhuru da takatsantsan wa fi hududi 300 hakanan a daidai wannan shekara ta uku. rasuwan Ahmad ibn Yahya Ar-Rai Ar-Raiwandi akan ce kuma Ar-Rawandi wani zindiki ne wannan al-mulhid karkataccen nan malai yace la'anahu Allah Allah ya tsine mishi albarka bi Baghdad ya rusu ne a Baghdad Ar-Rawandi da kuke tunawa ɗaya daga cikin waɗanda aka yi ta lissafa lokacin da muke karatun al-istiqama a cikin batattun sufai a cikin abin nan kai a cikin al-istiqama yes al-istiqama wa kana yulazimu ar-rafada yana ya kasance abokan zaman shi sune rafida wa zanadika a lokacin yana zama da su yana komai nashi da su yake tarurrukan su majalisun su harkokin su sai ana mishi za da yake cewa wa idza utiba qala innama uridu an a'rifa aqwalahu idan aka ce mishi kai ya kake biye waɗannan batattu waɗannan yan bid'a sai ya ce wai ai yana so ya fahimci irin maganganun su kamar yanzu ya ga mutum yana biye wa ‘yan hakika rafida ‘yan shi'a ɓatattu da sauran masu aƙidu na banza sai ce wai shi ba aƙida yake ba yana so ya fahimci mai suke ciki ko yana kanta littafan su to kaga wannan alasha fawar min halak ya kusa ɓata da irin masu kanta littafan atheist mutum ya dinga karanta littafan wanda suke cewa ba Allah wai yana so zai fahimci ya zai musu raddi ƙarshe sai je ya dulmiya to irin wannan ne ya faru da shi قال ابن الجوزي يقول yake cewa kuntu asma'u anhu al-azaima ina jin labarin munanan maganganu daga gare shi hatta ra'aytu fi kutubihi ma lam yakhtur ala qalbin sai da naga littafin shi naga abin da yake fada zuciya bata sata tana ta hararo shi ba an ya kulahu aqilun zuciyar mai hankali ba ta fada ba domin kutubi daga cikin daban shi akwai kitabu na'atul hikma wa kitabu qadibiz zahab wa kitabu zumurruda wannan zumurruda din ya yi shi ne wai yana kwaikwayon abin nan alƙur'ani batacce ne na nuna wa sarki e shi sa ibn jauzi da yake tarihinsa yake cewa a cikin littafin shi na da akwai fihi hazayanun baridun akwai zance na soki burutsu wanda yake mara kan gado la ya ta'allaku bi shubhati ba wata shubha da kaji kasan kafirci ne karara ya ƙulu fihi za ka ji a cikin cewa ina kalama aksam ibn saifi wai a cikin maganar wani khatibi din na jahiliya aksam ibn saifi wai ma huwa ahsanu min alquran subhanallah ta'ala Allahu amma yaqulu zalimuna ulwan kabira yace a cikin maganar shi akwai abin da yafi na alqur'ani ma dadi wai wai hamma ya cewa har yana cewa ma innal anbiya'a innama innama tamayyazu bi talasin wala baka mutsa ai annabawa sun sha gaban mutane ne saboda sun isar kulle batacce ne na gwadawa sarki sannan akwai kuma littafin shi da ya rubuta mai suna addamik wanda ya yi shi shi ma don kwaikwayo alkur'ani zai ambatan mana shi wanda a ciki abin da ya sa ya littafin yahudawa ne suka ba shi kwangila don ya rubuta musu abin da zai kafa musu hujjoji na wargaza annabta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka ibn zai ba da labari cewa ya rubuta wani littafi ne da yahudu wan nasara yahtajju lahum ala ibtali nubuwati muhammadin sallallahu alaihi wasallam zindiki ne na gwadawa sarki jama'a da haka zahabi da ya gama tarihin sa ya tabbatar da cewa mutum ne da Allah ya bashi basira sai kuma Allah bai bashi tawfiki da imani ba kashi sai yake cewa la'anallahu dhaka'a bila imani Allah wadari Allah ya tsinewa basira da babu imani tare da ita yace wa radiyallahu anil baladati ma'a taqwa kuma alherin Allah ya kai ga wanda yake bai da basira amma yana jin tsoron Allah ya tsira duk basirarka da kwazanka da hikimarka da zurfin kwakwalwarka da kai sufa guru ne idan ka zama batacce mai amfani shi bai da wani amfani bai burge wanda suka san Allah kamar yadda zaka sami yadda da dama zaka san mutum wani kwaro ne a boko jama'a ya iya ya kware ya san sirrin harkar da yake ta boko amma bai san komai addinin Allah kuma zai magana zaka ji kalma mai warin kafirci ko bata ko zindikanci ko rena addinin Allah a ciki to wannan basirar tashi ba abin burgewa bace abin tausayi ce so zaka zo ka tarar wani ma ko sallah ma bai iya ba wani abubuwan da 'yan islamiyya suka sani ma bai sani ba saboda ya cinye rayuwar shi gabaki ɗaya a harkar boko bai tsaya ya karanci addini ba wannan akwai shi da yawa a cikin ɗan boko a ƙasashen sai dai kai ta tausaya musu kai ta abin nan ɗinsu saboda mu kuma yanzu da muke tasowa abin da ya kamata mu ji tsoron Allah shine musamman game da ƴaƴanmu kana da ƴaƴa amma sai ka zama ka ka muhimmantar da su boko amma babu ruwanka da tunanin su san addini kawai nasara a gurinka game da tarbiyyar su shine su yi digiri su ci su ci jarabawa waye su ci jam su ci first class su tafi ƙasar waje su yi masters su zama manyan 'yan boko su zama injiniyoyi su zama jami'an gwamnati manyan sojoji manyan 'yan boko manyan masana a ta celebrating ɗinsu suna samun a ci gaba kullum a harkar bokonsu amma addini ba ba su iya ko jizo amma ba ba su iya ko tahiya ba ba su san sunayen Allah kyawawa ba ba su san hadisai na zikirori ko waɗanda ake karantawa islamiyya ballantana a kai ga maganan hadda a ce wai sun yi izu biyar ko kuma an samu alarma a cikinsu da wannan yayi wani abu ne mai nisa kuma ba ka ganin cewa kayi kuskure a al'amarin tarbiyyarsu Allah ya baka kiwonsu ga abin da yake so a kimsa musu tukunna a matakin farko tauhi da sanin Allah ko ka kimsa musu wata cakudaddan al'amari mara kan gado Allah ya kyauta so irin waɗannan irin su ne suke faɗawa cikin irin wannan haɗar qala ibn aqilin ajabani kayfa lam yuqtal shi ne mamaki da aka bashi hayya mutu mutuwa ta dabi'a ba kashe shi ba wa qad sannafa damiga yadmughu bihi alquran ya rubuta tafin wa damig wai yana yana rubuta alqurani wa zumurruda yuzri bihi ala nubuwat da kuma az-zumurruda wanda yake yana ma annabta yana mata wato yana yana zolaya annabta wani wani wato labarin shi bai dadi jama'a sai ka ji zaka zaka sha mamaki zamu lura daga wannan shekarar daga shekara ta 300 aka yi yanzu ba an shiga an wuce qurun mufaddala sadaka zaka yi jin kowace ta tabarza an wuce abin nan khairun nas karni thumma alladhina yallahum thumma alladhina yallahum an shiga thumma yafshul kadhib sadaka zaka iya jin kowace ta tabarza a cikin waɗannan zamunan za ka ga kamantakeke ne da zaman da muke rayuwa tana da yawa duk da bai kai ɓarnar ba ta kai ta yanzu ba amma dai an riga an shiga babin da ƙofa ɓarna ta riga ta buɗe mutane masu falala sun ƙare sai ɗaiɗaiwa Allah ya kyauta malam ya sake cewa sanata ihda wa talasami'a shekara ta ɗari uku da ɗaya wa fiha udkhila al-hallaj bagdad kaji wani takaddarin shi al-husayn ibn mansur al-hallaj wanda shi ma wannan wani batacce ne na gwadawa sarki shi ma ba yanzu aka kashe shi ba sai mun je shekara ta 309 za ku yi tunawa mun yi tarihin sa a cikin karatunmu na al-istiqama ko wani waje makamancin haka da aka ambace shi a sunan shi al-husayn ibn mansur al-hallaj din wai ma'anar shi allazi yahluju ala ala sirrul abin nan sirrul qulubi yana iya leko sirrin zukata saboda akwai batattu da wawaye waɗanda suka yarda da shi kuma yana ba su labarin abin da suke tunani da abin da za su aikata wani batacce ne shi ma na gwadawa sarki to an kamo shi abin mamaki kuma har yanzu akwai cikin ƴan ɗariƙu na sufaye da suke girmama wannan zindikin suke mishi kallon wani abin a zo a gani in kana son ganin cikakken labarin shi sai ka koma sirar alamin nubala sai ka koma hilit abin nan a tarihul islam sai ka koma littafin abin nan mizanu la itidal da kuma lisanul mizan da za ga labarin barnarsa mai faɗi kuma a nan ma idan muka je wancan wurin shekara ta ɗari uku da tara za ka ji zahabi zai faɗaɗa game da labarinsa ba yadda ya saba yi a taƙaice ɗin nan to aka shigo da shi bagadaza an kamo shi mashhuran ala jamalin aka ɗaura shi akan jaƙaura kuma kowa yana ganinsa wa ƙullika masluban aka rataye shi ba aka kere shi haka aka ɗaure shi kowa ya gan shi ba wai an kashe shi ba tukuna wa nudiya alaihi sannan aka yi shela aka bayyana cewa wannan zindiki ne na kaza jama'a kiyaye shi hadha ahadu du'atil karamita fa arafu aka bayyana cewa wannan ɗaya daga cikin masu kira zuwa ga qalaqatu jama'a ku kiyaye shi summa hubisa sannan aka je a kulle shi a gidan yari wazahara annahu da'al ilahiyya sai aka jima ashe yana da'awar wai shi ubangiji wasarraha bi hululil lahuti fin nasuti yana fada karar cewa Allah ubangiji yana bishewa a jikin halittu wa kanat mukatabatuhu tumbi'u bidalika sakonnin da mabiyan shi ke aiko masa saboda kafin a kama shi ya tafiye tafiye zuwa kasashen har India Afghanistan mawara annahari inda ilimi ya karanci sanin tauhidi ya karanci to ya tara mabiya wawaye da jahilai da wanda ba su san tauhidi ba to suna aiko mai da saƙonni sai suna adireshin ɗinsa a matsayin ubangijinsu ya ce ubizalika fi wa ba'abiha fin nuri al'asha'asha'ani wato suna wasunsu a cikin wasu daga cikin wasiƙun nashi suna bayyana wato wani abu na alamar tumbi'u bi zalika fi wato rubutunan da ake aiko mishi wasu na nuna a cikin abin da yake yi na na hululi wasu kuma a cikin su akwai irin bayani game da haske mai cakudewa wani da wani shine ash'ash'ani wato maganganu wanda yake a cikin su akwai cakuda gaskiya da ƙarya fastamala ahlul habs sai zama ƴan cikin gidan yarin su ma wasu karkata zuwa gare shi so dama gidan yari ma ba gidan tattaruwa mutanen kwarai bane galibi wanda suke tattaruwa in ba a tsautsayi ya kai wani mutumin kirki ba za ga galibi wa mutanen kirki ne suke tattaruwa ba su ne ke da galaba a ciki ba saboda haka akwai jahilci akwai tabara akwai wanda ma aikin barna ne ya kawo su saboda haka sai suka bi wannan mabarnacin bi idari sunnati saboda ya dinga nuna musu kamar shi mutumin kirki ne fasaru ya tabarraku da bi suka dinga neman tabarruki a wurinsu dama yana daga cikin a hilarsa duk inda ya je to sai kokari ya ga mutanen wajen waɗanne iri ne sai ya bayyana da irin surarsu inda ya je ga ana rafidanci sai ya bayyana rafida ne shi inda ya je ga ana sufanci sai ya bayyana sufi ne shi inda ya ga ana duk abin da ya ga ana yi to a irin haka shi ma yake samun shi don zindiki ne sosai da sosai in za a yi tana mun yi tarihin sha bayan mal albani namu Allah ya gafarta mishi ya yi karatu mai tsayi a kansa a cikin a cikin hamawiya in za a yi tunawa sai mu tsallaka usulul fiqi ala manhaji alil hadith zamu tashi inda malai yake cewa daga shafi na 88 qaulus sahabi hayin yana magana yana mana magana akan wato masadirut tashri' ai magana akan qur'ani sunna ijma'i qiyasi yanzu kuma zai magana akan maganar sahabi menene hujjiyya ta magana da aka danganta wa sahabi wanda maganar sa ce malam yace qaulul alqaidatu ula qaulus sahabi fima لا نص فيه يعتبر حجة إذا لم يخالف غيره idan sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magana wanda bai da nassi zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ko zuwa ga Allah magana sane ijtihadin sane to wannan hujja ce a cikin ilimi hujja ce a cikin addini da ake isti'inasi da ita malam idza lam yukhalifu ghayru idan wani sahabi sa'ansa bai saba mushi shike da maganar kun babu wani sahabi dake da irinta yace qaulu sahabi yakunu hujjatan walau lam yashtahir dan sahabi yayi magana hujja ce ko da sahabin ba mashahuri bane ba irin su Umar su Ibn Abbas irin su Anas irin su Abu Qatada waɗannan da aka san su ake jin su kullum ba dole sai su ba bi sharti Allah yukhalifahu ghayru da sharadin kada wani sahabi dan uwansa ya saba masa walaysa muradu bi anna qawla sahabi hujja huwa annahu hujjatun bi dhatihi amma da aka ce magana sahabi hujja ce ba ana nufin hujja ce a karan kanta ba kal kitabi was sunna kamar da qur'ani da sunna suke hujja a karan kansu fa innahuma hujjatun bi dhatihima qur'ani da sunna hujja ce masu zaman kansu wa inna ma qawlu sahabi hujja limahtaffa bi qawlihi min adillatin wa qara'in saboda abubuwan da suka kewaye magana tasa na dalilai da ababan da suke iya ƙara wa zancen ƙarfi tadullu ala hujjati qawli wanda suke nuna ƙarfin hujjarsa huwa hujjatun bil ghaib shi magana sahabi hujja ne da an danganta shi da wani abu wa alaihi karkashin haka fala wala yahtajju muhtajjin bi qawlihi sallallahu alaihi wasallama kada wani kafa hujja da cewa ai annabi ya ce taraktu fikum ما إن تمسكتم به لن تدلوا أبدا كتاب الله وسنتي sai wani ya ce to ai tunda ba a ce kitaballahi wa sunnati wa qauli ashabi wani ya ce to babu maganar sahabi yake karka faɗa ka dan waɗannan su ana maganar hujja a zaman kansu kaga na ai ba ambaci ijma'i ba ba ambaci qiyasi ba ba ambaci istishabi ba kuma da ana hujja da su ina fata mun gane wannan wannan hadisi ne tabbatacce al-Imam al-Hakim ya rawaito shi Albani ya tsaya shi fayaqulu idza lam yadhkur fil hadisi qawl as-sahabi wani yace ai annabi bai ambaci maganar sahabi ba nan walau kana hujjatan la dhikra fil hadith wani yace ai da hujja ne da an ambata wal jawabu annahu lam yadhkur al-ijma'a wal qiyas ai kaga bai ambaci ijma'i da qiyasi ba aidan ma annahuma min al-hujaj ash-shar'iyyati tare cewa su ma hujja ne a shari'a wa zalika li anna al-ijma'a wal qiyasa hujjatun bil ghayri la bil dhat saboda su ma hujja ne in sun dangantu da wani abu ba a zaman kansu wa kadhalika qawlu sahabi bi khilafi kitabi was sunnati fa innahu hujjatun bi dhatihima wal qawlu bi anna qawla sahabi hujjatun huwa qawlu al-a'immati al-arba'a yadda da cewa maganar sahabi hujja ce a cikin ilimi wannan maganar dukkan limamai guda hudu Abu Hanifa da Malik da Shafi da Ahmad sun faɗa haka qala shaykhul islami fi majmu'ul fatawa ibn taymiyyah cikin majmu'ul fatawa mujallad na 20 yana cewa wa in qala ba'dhum qawlan idan wani cikinsu ya faɗi magana cikin sahabbai walam yaqul ba'dhum bi khilafi wannan su ko bai faɗi sabanin haka ba walam yantashir kuma bai yaɗu ba fa hadha fihi niza'u wannan akwai tattaunawa akai wa jumhurul ulama yahtajjuna bihi daukacin malamai suna magana suna kafa hujja da maganar sahabi ka abi hanifata wa maliki wa ahmada fil mashhuri anhu wa shafi'i fi ahdi qawlihi ce da Abu Hanifa da Malik da Imam Ahmad a cikin mazhabin shi mafi shahara da Shafi'i a cikin ɗaya daga cikin zantukansa dukkan waɗannan malamai suna hujja da maganan sahabi wa fi kutubihi al-jadidati hakanan Shafi'i a littafin shi da yayi daga baya al-ihtijaju bi misli dhalika fi ghairi mawdi' ya kafa hujja da maganan sahabi a wurare da dama walakin minan nasi man yaqulu hadha hadha huwa al-qawl al-karim duk a cikin malamai akwai wanda ke cewa maganar Shafi'i wannan tsohuwar magana ce intaha maganar Ibn Taymiyyah ta kare wannan magana ce muhimmiya sosai matsayin maganar sahabi a wajen kafa hujja jama'a so da zaka yanzu misali mutane suna da'awar suna bin sunna ma ba su san wannan abun ba kuma za ka ji wani in an kawo maganar sahabi sai muguwar magana ko ya ce mu annabi kawai muke bi tabbas annabi ake bi amma a cikin bayan annabi sallallahu alaihi wasallam akwai kuma wannan yana daga cikin bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba daidai bane wannan magana da mutane suke yi da itlaqin ta da kuma kokarin yarfar da sahabbai ko nuna ba su da wata kima da tunanin wai hakan girmamawa ce ga sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba daidai bane malam ya sake cewa wa qad dhakara ibn al-qayyim fi ilamil fi alamil muwaqqi'ina a cikin alamul muwaqqi'ina ar-rabbil alamin cikin juz'in shi na hudu ibn al-qayyim ya ambata lihujjati qawli sahabi 46 wajha ya kawo zance fuskoki guda 46 dake tabbatar da hujjar maganar sahabi wa min tilkal awji anna Allah ta'ala qala fi kitabihi daga ciki fadin Allah was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansari walladhi yattaba'uhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu anhu Allah yace wanda suka shiga musulunci tun farko farko cikin yan kaura da mutanen Madina masu taimakon addini da wanda suka bai wasu da kyautatawa Allah ya yarda da su kuma su ma sun yarda da su sun yarda da shi cikin suratul tauba sai ibn qayyim yake cewa fa husulur ridwani hasilun li kulli wahidin minhum kowanne ɗaya cikin su ya samu yarda daga Allah faqtadatil ayatu sanaa ala man ittaba'a kulli wahidin kulli wahidin minhum saboda aya tana nuna wato yabo ga wanda ya bi kowa daga cikin su fal ayatu ta'ummu ittiba'ahum mujtami'ina wa munfaridina aya ta zo da bayani akan falalabbin su a matsayin su na group da falalambin ɗaiɗaiwansu fi kulli mumkinin a duk abin da zai yi ittaba a jama'atuhum idan jitama'u ana bin su a tare idan sun yi tarayya wattaba a ahadahum fi ma wujida anhum kuma ana bin ɗaiɗaiwansu ga abin da aka samu daga ɗaiɗaiwansu mimma lam yukhalifu fihi ghayru abinda wani bai saba musu ba minhum cikin su faqad sahha alaihi annahu ittaba as-sabiqina wanda ya bi ɗaya daga cikinsu ga abin da wani daga cikinsu ya faɗa shi ma ya bi su domin tilkal auji aidan annahum humul a'immatu sadiquna wa kullu sadiqin ba'dahum fihim yu'thimu fi sidqi yu'thimu fi sidqihi bal haqiqatu sidqi ittiba'uhu a law makanu ma'ahu a yace kuma daga cikin fuska cewa su ne limamai na gaskiya kuma duk wani mai gaskiya a bayan su fihim yana cikinsu yu'thimu fi sidqihi yana bin sawunsu ne a cikin gaskiyarsu a bal haqiqata sidqihi ittiba'uhu lahum abinda za a gane gaskiyar kama ta ta kwarai ta kwarai ce shine idan kana bin su wa kaunuhu ma'ahu sannan ne zaka zama tare da su domin tilkal auji annahum khairul quruni mutlaqan cewa sune mafi alkhairin zamanna فلو جاز أن يخطئ الرجل منهم في حكم وسائرهم لم يفتو بالصواب da zai yi a ce waninsu zai yi magana ya kuskure kuma sauran su ƙiyin fatawa da za su gyara kuskura ba ma zai yi ba wa inna ma zafar bi sawabi man ba'dahum wa akhta'u lahum wa akhta'uhum wa akhta'uhum lazima an yakuna dhalika alqarnu khayran minhum wanda suka biyo bayan su sun samu abin da yake na gaskiyar waɗancan kuma da suka bayan su ne ma suka yi kurakurai saboda ya zama kenan lazimi a ce su ne mafi alkhairin zamani a khairan minhum min zalikal waje ta wannan fuska da annan man yaqulu qawlu sahabi laysa bi hujjatin yajuzu indahu an yakuna min ba'dahum asaba fi kulli mas'alatin qala fiha sahabi qawlan wanda yake ganin magana su ba hujja bane a wurin sa na bayan su na iya zuwa su faɗi magana ta zama daidai ta sahabbai kuma ta zama kuskure wala mai khalifu sahabi akhar magana wani sahabi wanda babu sahabin da ya saba mishi ta zama kuskure magana kuma wani na bayansa ya zama daidai agun wanda suke ganin magana sahabi ba hujja bane suna da wannan tunanin yace wa fata hadha sawaba hadha sawabu sahabata fa ya subhanallah wani wanda zai ga cewa akwai wani daidai wanda sahabbai ba su gano ba a jumlatansu wani ɗaya daga cikinsu bai gano ba amma wani na baya ya gano ya gano kuskurensa a cikin haka wannan abin neman tsari ne haka ba ta yiwuwa a addini mu a tafarkinmu na ahlus sunna wal jama'a wannan bai yiwuwa a ce ga wani daidai wanda kwata-kwata sabai ba su gano shi ba sai wani daga baya ya gano duk da haka ake ake rigima akan su maulidi din na ko kuma gani duk abinda har sahabbai suka kare a jumlacensu ba su gano cewa addini ba kuma wani daga cikinsu bai fatawa da wannan abin a matsayin addini ba ko kuma wani daga cikinsu ya fatawa da abin a matsayin addini kuma wani daga cikinsu bai gano kuskuren ɗan uwansu ba to wani na bayansu bai sai cewa na abin kuskure ba Allah sa mun gani duk wanda ya faɗa haka akan bata yake fa ya subhanallahi ayu wasmatin أعظم من أن يكون الصديق أو الفاروق أو عثمان أو علي أو ابن مسعود أو سلمان الفارسي أو بارك بن الصامت وأضرابهم رضي الله عنهم قد أخبر عن حكم حكم الله أنه كيت وكيت قال يتي وانا إرن تاتا برزاني وانا إرن أبن كنياني وانا إرن أبن الله ودريني za a samu a cikin wani musulmi da ke takama da ilimi ko yake da'awar karantarwa a ce abubakar bai san abu ba umar bai sani ba usmanu aliyu ibn mas'udin salmanul farisi ubaratu dan samit da tsararrakin su Allah ya kara musu yarda gaba daya kad akhbara an hukumin an hukumin lahi Allah kaita kaita wani a cikin sabon nan yace kaza da kaza shine hukuncin mas'ala kaza fi masaila kathiratin a cikin mas'aloli akhta'a fi dalika wani yace sun yi kuskure shi kuma shike da daidai walam yashtamil qarnuhum ala natiqin bisawabi a tsakankanin sanda suka rayu ba wanda ya faɗi daidai fitilkal masaili hatta ja'a man ba'dahu sai na bayan su fa'arafu hukman lahi alladhi jahirahu ulaika asada kace wai kai ka gano hukuncin addini wanda waɗancan ba sani ba subhanaka hadha buhtanun azim duka ne ke cewa wannan babbar ƙarya ce mai girma sahabbai ba su faɗa ijma'an ba sahabbai ba su faɗa afradan ba ko wani cikin sahabbai ya faɗa wani bai ce kuskure bane kai daga baya ka zo ka ce addini ne wannan ba zai yi ina fata mun gano wannan ومن تلك الأوجه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتباع سنة الخلفاء الراشدين كما daga cikin wannan fuskoki shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni da abu tafarkin khalifofin sa shiryayyu a cikin hadisin alaikum bi sunnati wa ma'lumun annahum lam lam yusinnu zalika sananna abu ne cewa ba wai sun kawo wani abu sabo bane wa hum khulafa'un fi anin wahid ba a lokaci guda suka faɗi abin ba fa'ulima anna ma sannahu kullu wahidin minhum fi waqtihi fa huwa min suratul khulafa'ir rashidin sai na bakar yayi nashi ya wuce sannan umar yayi nashi ya wuce sannan usman sannan ali kaga ba haduwa suka yi lokaci guda suka yi ba don ba saba zama halifofi a lokaci guda ba a dau kuma yace al khulafa'ur rashidin sanda abubakar yake halifa ba a ma san waye na bayan shi ba sanda abubakar umar yake yi ba a san waye halifa da zai biyo bayan shi ba haka sanda usman yake to kaga sai daga baya ne kowa bayan shudewar zamanin su sannan aka hada su aka kira su da suna al khulafa'ur rashidin yanzu misali bayan shekara hudu ko takwas ba a san waye shugaban Najeriya ba kaga yanzu bai cikin lissafin shugaban Najeriya ko mun gani so kenan sai kowa ya zo ya ci zamanin shi a cikin su yayi sunnonin sannan a lissafa a kira su da suna sunnoni duk da haka annabi ya ce a bi su kenan za a bi sunnan ko abinda kowanne a cikin su ya hukunta ne zama wannan katin yana da muhimmanci sosai wajen gyara wasu rigingimu da wasu rashin rashin fahimtar addini da ke bayyana a cikin mutanen shi ne darajar ilimi da matsayin sahabbai a cikin addini da ba yanzu ba magana falala kaɗai ba a darajar iliminsu da zurfin fahimtarsu wani wanda ya bayansu bai da ahaliyar ya ci ya fahimci addini fiye da nasu bai da wannan ahaliyar bai isa ya ƙirƙiro wani abu a karɓa daga gare shi ko ya ce wani abu da suka faɗa fasara alƙur'ani ko bayani akan sunna ko bayani akan wata fatawa ya ce nasu kuskure ne nashi daidai ne bai isa ba sai in an samu wani cikin tsararrakin su cikin sabai ya kuskurantar da su to a nan babu laifi kai ka yi tarjihi tsakankaninsu ta hanyar ƙa'idoji na ilimi ka ce sahabi wane ya ce kaza amma sahabbai ‘yan uwanshi sun maimai da martani kaza ko maganar shi ko tasu tafi ƙarfi saboda kaza to wannan kaga isu isu ne amma ka kawai daga baka kirkiro wani abu sabai ba sani ba kuma kace dole sai a ce ka ce addini ne an an ce ba addini bane kace ka tuhun mutane a cikin imanin su kace ba su san annabi wannan wannan zalunci ne a cikin a cikin a cikin addini zalunci ne kawai ina fata muna ganewa sannan ya ƙara cewa wa min al-awji anna nabi sallallahu alaihi wasallam da ali ibn abbas an yufaqihu Allah fi din daga cikin fuskokin kuma shine annabi sallallahu alaihi wasallama yawa ibnu abbasin addu'a cewa Allah ubangiji ya fahimtar da shi addini wa yu'allimuhu ta'wila ya sanar da shi fasara alqur'ani wa min almustab'ida jiddan bal min almumtani an yufti ibnu abbasin bi fatwa wa yukhalifu fiha adu min ashabati wa yakunu fiha ala alkhata'i abu ne mai ban wahala ko kuma abu ne ma da ba zai yiwu ba a ce wani ibnu abbasin ya fatawa sai kuma wani sahabi ya saba mishi ya eh wala yukhalifu adun a ce ba wanda ya saba mishi cikin sahabbai sai kuma ya zama shi yake kan kuskure wa yufti wahid min al mutaakhirin bi khilaf fatwahu wa yakunu sawab ma'ahu wa yuharrimuhu ibn abbas sai wani go daga baya shi ya gane fatwa ibn abbas kuskure ne bayan sahabbai ba wanda ya gane kuskure ce shi da annabi mishi addu'a bai dace da daidai ba sai kai da kazo bayan karni na uku ko karni na biyar ko a wannan zamanin da muke rayuwa ba zai yi ba ka jama'a kuma gane ba zai yi ba sam muna ganin bari mu bar shafa ko saboda lokaci da ya kore sai mu tashi wa min tilkal auje anna sahabiya idza qala qawlan falahu madarik yanfaridu biha wa sallallahu wasallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh